حرف النون هداني إله بالأمين إلهنا قد وصلني المولى البرايا إلهنا فؤادي مرهون بحب محمد فلاطم محبا صار للقلب راهنا جبلت بحب الهاشمي وزدتني لما خذت يا خير الأنام محاسنا فسكتني ذاك الجمال وربما أطال لساني فيه للمدح وازنا فحب ذات المصطفى وصفاته لقلبي وقلبي قد يسر بما جنى فتنزل أمرا كل حين لمن بكى لهبك شغلا مستكنا وزاعنا لتكفي وتردد مكر خب بنحره فيمسيك من قد جذب بالكف مارنا وكلمه تسس من نكي أو باحث بزلف له حتفا فيرجى بما جنى فعبد مكر بالقصور وبالوناء ولكنه عن حب أحمد ما ونى ولما تقصني فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلى هنا وتعلم هل في الخلق أحنا عليهم مدى الدار مني ولا بعيد كما أدنا shi Ibrahim cikin halara ta koli kolin koli ya wannan harafi duk arifan duniya suna tsoron ga harafin na hadani ilahun bilamin shehu lamin da kaji ya fara hadani to kama kanka kauce dan yanzu kana narkewa shi Ibrahim ya ce ilahuna ubangijinmu hadani shi ne ya shiryar da ni ila hubbil amini ga son manzan Allah ba ni ne ce ina son manzan Allah ba Allah ya samu son manzan Allah to tunda kun ga Allah ya ɗauki son manzan Allah ya sa ga zuciyata to son manzan Allah ba ƙaramin abu bane Allah maulal baraya ubangijin da ya halicci halitta kad ausalani shi ya ɗauko ni ya kawo ni ilahuna zuwa nan inda nake ka taɓa jin waliyin da ya ce Allah ya ɗauko shi daga nuri ya kawo shi nan kad ausalani al maulal baraya ubangijin da ya halitta gaba ɗaya kada ausalani shi ne ya ɗauko ni ya kawo ni ilahuna zuwa nan shi nan ina ma nake shehu kana madinatu kaula hannu kana kusa da kosi kana kusa da baiba kana kusa ga daru bitin kana kusa ga abin nan inyasin to to to nan nake kuma nan an ka kawo ni yanzu shine ma'anar shi al maulal baraya ubangijin halitta kad ausalani ya jeho ni ya kawo ni ila hunanan ina nake shi ya kawo ni nan shi Ibrahim ka iso Madina ta kaula to kafin kaulaha kaga shi ya dogon tafiya bi makkata sallar subha zuhran bi taibati wa asran bi fashin magariban bil madinati to awsala lil maulal baraya ila huna to kai kana izuwa baka san inda kake ba sai ce fu'adu ya marhuna zuciya ba ciki na take ba zuciyar na can an ba da ita jingina bi hubbi muhammadin saboda a bata son annabi kaga in kana son a baka wani abu sai ka ba da jingina to shi shi ibrahim ba abin da ya kaso in ba son manzon Allah ba da yan matsa yan matsa a bashi kyautar son manzon Allah kace sai in kana ba da jingina zuciyarka yace na yadda na ba da jingina zuciyata a ba da son annabi to don haka ya mika zuciya ta an bashi son annabi to zuciyar da za ta gano mai inda yake babu zuciyar fu'adiyar zuciyata marhunun tana can wajen annabi Muhammadu na ba shi ita jingina. Da na miƙa mai zuciyata da hubbe Muhammadu sai an ka bani son annabi. Da haka ni masoyin annabi ne ban san yanzu ina nake ba ɗazu ne yanzu an jima ne gobe ne jibi ne makka ce nan madina ne nan kawai har Najeriya nake ban sani ba. Da haka ya kai mai ganin laihina na ce an kawo ni nan. falaɗin muhibban wanga mai son annabi da ya bada zuciya ta an ka bashi soyayya falaɗin ka tausaya ma muhibban masoyin da yake sara rahinan ya mika jingina lil kalbi ga zuciya ta kowa yana da zuciya ta to shi zuciya ta na wajen manzon Allah dan haka zuciya ta ba tashi bace zuciya annabi Muhammadu ce to kai haka zaka taho duniya ba zuciya ka mika ta ka taho duniya ba ka da zuciya yace a a abin da yasa ni ba sai an samu zuciya cikin jikina ba jibil bi hubbil hashimi ni da son annabi an ka kwaba ni soyayyar manzon Allah ita ce an ka dunkula an ka dunkula an kai man kai da ita an kai man hannuwa an kai man ciki an kai man kafahu an kai man komi da son annabi dan haka ni jikina son annabi ne jibiltu Allah ya halitto ni ne bi hubbil hashimi da son manzon Allah son annabi ne aka dunkula an ka yi ne da shi to ina magana in yi zuciya wazittani ya Allah ko ko wazittani ya khairal anami ya fi yan halitta manzon Allah wazittani ka ƙara min mahasina wata kyauta ta daban lima husta saboda abin da ka taro a wajen Allah to abun nan da ka bani fa ya ban mamaki zittani mahasina ka bani wasu kyaututtuka na maqamal ihsani ba na maqamal islami ba ba na maqamal imani ba wazittani mahasina ka bani kyauta ta maqamal ihsani ya khairal anami to na gode za kal jamalu wannan irin jamala da na gani da soyayya da farin jini da nake da shi wajenka ta sakkata ni ya sana shiru ban ga ba kowa ko ni ba ne ni dai na ce ba ko ausala ne maulal baraya ilahuna ubangijin halitta ya dauko ne ya kawo ne nan wajen ku in kun so ne kun yi arziki ku samu arzikin duniya da lahira in kun ki ne kun ki Allah kun ki manzon Allah ni dai babu ruwa na Allah dai kawo ne cikin ku don haka za ka jamalu wannan irin kyawo na manzan Allah da nake gani fasakata ni ya hana ni magana ya kawaitar da ni wa rubbama amma akwai lokacin da a tsala lisani harshe na ke dan tsawaitawa fihi a cikin annabi wazinan lilmad yana auno yaban annabi sai ya ta diwani amma la kalma illa an yakuna mutayyama halifa garamin bin nabi buliyitu bi hubbil mustafa al-khatim ahmada jami'in ushu'un al-khalqi min shani failaki to in ka ji harshe na na ta yaban annabi to kyale shi yi amma kuma ni jama'al annabi ta hana in kwadi muku wa amman san Allah kuma ni mai son annabi ni wane ne an hana ni kwadi dan haka fa hubbi bazatul mustafa wa sifatuhu liqalbi to zuciyar da ya ba can wajen annabi to an yi sa an dawo mai da abuke ba ya ce falaɗi mai fansara lilkan mai ra'ina ba ya ba da jinginar zuciya ta to annabi sarkin kyauta ce kai ibrahim ya kuma mai da zuciya ta to da an ka dawo man zuciya ta ko da na diba fa hubbi ba za tul mustafa an sa tsananin son jikin annabi wa sifatuhu da sifofin annabi li kalbi ga zuciyata ko da an ka dawo man da zuciyata babu komai cikin ta in ba son jikin manzon Allah da sifofin annabi ba wa kalbi zuciyata kad ya suru ta ji daɗi bai majana da abin da an ka zuba mata na tunanin manzon Allah da sifofin manzon Allah fatun zila amra fatun zila amra Allah ka saukar da wani irin lamari na alheri ko na shiri wannan baiti yana cikin baitota masu matsala yana cikin baitota masu rikici kuma da yawa mutane na bugo mana waya daga jihohin Najeriya da Allah menene fatun zila amran kullahinin liman baka lihibbika shuglan mustaqinan wa za'ina menene ma'anar shi to fasara da zamu yanzu mutun ya rike in ya rike ya samu wani sanadari fatun zila ya rasulullahi tunda zuciyata ba ta son kowa sai kai ba wani abu da ke burge ta in ba sifofinka da zatinka ba fatun zila ya rasulallah ina son ka saukar da amran wani irin lamari na alkhairi na nasara na madadi da ci gaba kullahin kowane lokaci kai ta saukar da madadi da albarka liman baka lihibika ga duk wanda ya tsaya ma masoyinka shi Ibrahim liman baka khadiman wa muhibban lihibika wanda ya zauna hadimi masoyi ga masoyin nan naka to Allah saukan mai da lamarin ci gaba ka saukan mai da lamari na taraki da tajalli da futuhatu da mawahibu da lata'ifu da raqa'iku shugulan ka shagaltar da shi da abin da zaka bashi na alkhairi mustakin nan sadda yake gida wasa ina ko yana halin tafiya Allah tun mai sun shi Ibrahim in yes ya wanzu gare shi to Allah ka saukar da lamarin alkhairi gare shi amin wannan ita ce fassarar farko wasu masanan diwani suka ce a'a tun da kaji shehu ya ce amran ba khairan ba to bari cewa amran wai khairan bala'i shehu ka roƙowa tun daga ayi qur'ani na cewa a ce amrul lahi a ce amrul lahi lamarin Allah na nan tahi fala tastajilu ku sauri. duk kaji an ce amrul lahi ko amru to bala'i ne to shehu Ibrahim ya nemi bala'i irin na tashin kiyama ya sauka mu mutane don haka fassarar farko du'a'ul lil khairi fassarar da zan yanzu du'a'ul lil sharri don haka ga fassara ta biyu wasu ka ce a'a fatun zila ya Allah wanda yayi duniya yayi lahira yayi sama yayi ƙasa fatuzal Allah ka saukar da amalan wani irin lamari na tashin hankali na halaka kulla hinin kowane lokaci liman baga lihibi ka ga duk wanda ya cuci wannan masoyi naka Allah duk wanda yake dan matsa mala salimu ki yayi zalunci ga masoyinka shi Ibrahim Inyas to Allah ka saukar mai da bala'i ka gane da haka fatwan zila Allah ka saukar da amuran wani irin lamari mai ban tsoro kulla hini kowane lokaci leman baga kaga da zo mun ce baka na alkhairi kenan to in kana so ya koma na shari sai ka ce baga dan haka wannan baka fasara biyu a gare shi ko ka ce baka ko ka ce baka to Allah ka saukar da lamari leman baga ga wanda ya zalunci lihibi ka ga mai son ka shine shuhu Ibrahim shugulan koko shugulan yana mai shagaltuwa lihibbika ga cutar masoyinka mustakin nan sun da yake zaune gida wa za ina da halin tafiya Allah ka sauko mai da halaka to kaga fassara ta biyu ba ta da daɗi to sai mu ɗauki fassara ta farko kaga fatun zila Allah ka saukar da amran lamarinka na alkhairi da ci gaba da nasara da ɗaukaka kulla hina kowane lokaci Allah kai ta saukar da alkhairai da albarka leman baka ga wanda yake yawon zu ya ƙare lihibbika cikin son masoyinka shi Ibrahim. Shugula kuma ya shagaltu da shi Ibrahim to Allah ka sauka mai da ci gaba da talaki. Mustakin nan sanda yake zaune gida wa za'ina da halin tafiya. Litakafi Allah ka isan mana ga makar hibbin makircin maki watar dut ka juyar da shi ne litakfi Allah wannan masoyi da bai da kowa sai ka shi Ibrahim kaulaha to litakfi Allah ka isan mashi Ibrahim. watar jut Allah ka juyar da makarashe bin makircin maki bin harihi a zuciyar shi akwai wayanda suka yi ma shi Ibrahim samu suka samo doki baki da rai ne an kai gina mai surshi an ka je horon nan dokin nan baki mala an ka mai da ƙasa ƙa'ida idan aka bizna doki da rai harka ta lalace da gari ya waye an yi asuba shi mai bizina doki sai ta soma gidan wanda ya sa shi aiki da ya zo sai shi ibrahim nan take ka san gaucin zamani yana iya koma ko ce irin sifa yake so sai ya koma sifa wanda ya sa aiki sai ya koma sifa wanda ya sa aiki kawai sai zai ce mai gida a kawo cikon kuɗi shi ya ce cikon kuɗi nan ya ce aikin da an ka sa a yi an dai sai dokin an yi gina an turbuɗe shi da rai ne kuma an karanta abin da aka so a karanta don haka shi ibrahim kariya ce ta kare mutuwa zai shi ibrahim ce to cikon kuɗi nan ya ce jiya an ba da rabi dubu hamsin to a ciko dubu hamsin an gama aiki misali ne shi ibrahim sai ce to shi ibrahim na cewa a kashe ibrahim baka gane ne ba ni ne shi ibrahim ɗin da ka bizne ma doki dan ka kashe ni sai dai ni in kashe ka in ga bayan ka sai wace da kuka shi mai taya ta da ya faɗa can kure sai isko wanda ya sa aiki ce ka mutu ka bani ka lalace wanda an kai aikin ya zo da sura irin taka ta jikinka kuma ya gaya min cewa aikin da mun kai bumbumi nasara ba dan haka yanzu shehu sai ya canje ka ya canje ni da ni da kamar bari mu lalace to shi da shehu Ibrahim ya ce litakafi Allah ka isa ma shehu Ibrahim kaulaha watar duk Allah ka juyar da makarahin bin makircin makiyi bi laharihi a zuciyar shi fayumsi nan kuna ganin ana rubuta fayumsihi banna ce sun ne kawai fayumsi sai ya koma kaman kajjazza kamar wanda yake ya yanke marina hanci ne bil kaffi da hannun shi kusairu wani mutum ne ake ce ma kusairu cikin larabawa shine ya samu ka'idin tawan zamai mai kyau ya aza tana saman hanci da ya fit ya cire hanci ne ka ku ga ya mugun abu duk wanda zai samo kawar zamai ya dace hanci ne ya mugun abu to da haka shi Ibrahim ya ce to ina baki duk mai kina duk wanda kaje yana kin faila da yan faila yana kin shi Ibrahim fayosi a kwana a tashi sai ya koma ya jawo maka ne bala'i kaman kajjazza kamar wanda ya yanke mari na hanci ne bil kaffi da hannu ne duk matsuwar da za ta samu mutum ya samu kawwan zama ya cire hanci ne ka san bala'i ya girma wakal muhtasi Allah mai kina da faila ta ka sa ya koma kaman mai shan asumman naqiya guba wanda ake ce musummu sa'a wanda da an sha nan take sai a mutu wa bahitin Allah duk wanda ke kin faila ta kasa ya zamo kamar mutumin da ke tonon hatifan lahu mutuwa ta yi bizilfin lahu da kafafu ne shine akuya da aka zo yanke ta akwai a ce za a yanke ta sai aka zo aka yi ta biɗa wuka babu aka yi awace gida wuka babu gidan makwabta wuka babu sai aka ce to ashe kwana akwai gari ba su ƙare ba kaga lokacin yankan ta bai ba duk an yi biɗa wuka garin ƙauyen ga babu ita sai aka ce to a ƙare ta a sake ta shikenan wajen a kwance ta sai tana ta murje murje tana ta murje murje shure shuren gari take sai ta shuro wuka ashe akwai wata wuka nan gidan da a cikin ƙasa ba a san da ita ba to tana ta tana shurin ƙasa to wannan shure shure take sai ta tono wuka tana gama shure shure ta miƙe sai an kace kai jona ba kama wuka sai ga zangame mai wuka ta yi tsatsa sai an ka ce to ita akuyar nan da ta tono ma allura ta tono galma to ita akwai a ƙara dawo da ita tunda ta tono ƙayyan kanta a sabanta ta to shine aka je aka samu duki aka goge tsatsa aka goge ba an goge an ka ƙara kawo an ka kamo malama dan ta zama malama malama akuya ana bai ɗauka ba sai in take sai ta gwada ga inda take an ka kamo malama akuya an ka ɗaure an ka aza wukan nan da ta tono an ka yanke ta to shine shi Ibrahim ya ce ku bar ta wasan duk wanda ke kin faila da mai kin shi Ibrahim matsayin shi kamar mai bidan wuka ta wanzamai ya datsa hanci ne ne ko kuma wanda zai samo guba da ake ce sun musa'a ya kwankwaɗe ya haɗe kaga yana yi mutuwa zai yi ko ko wanda yake ya tono makai ne mutuwa da ƙafafu ne irin yadda akuya ta yi kaga wannan fayur da sai a halakar da shi bi majana da lahin da ya nike mu fa abdul ni da kake gani bawa ne na bayyana bawan Allah banda kowa sai Allah ne shi Ibrahim bawa ne banda kowa sai Allah muqirrun bil qusuri na tabbatar da qusuri na abin da ya kamata in yi ba shi ne ba wa bil wana kuma na yadda ni mai rauni ne walakin na sai dai wannan bawa masoyi ma wana an hubbi ahmad wajen son annabi bai yi rauni ba ni shi Ibrahim ga son manzon Allah ina gaba da kowa na tsere kowa cikin son manzon Allah yana cewa famar rama darki fiske yakin nabiyina fakar rama amuran mustahalan muharrama duk wanda yace cikin cikin son annabi ya bi abin da yake haramun ya bi abin da yake mustahili to dan haka wal ummatu wannan al'umma ta annabi Muhammadu gaba ɗayanta tun daga radda Allah aiko annabi har tashin kiyama to ina da muradi cikin su wal ummatu al'umma manzon Allah kasidi fihim abinda nake nufi cikin su an asukahum duk sai na kora su ila hadratil barri rahimi zuwa hadara ubangiji albarri mai alkhairi arrahimi mai rahma hizbur rahim kenan duk sai na kora su cikin hizbur rahim ilahina ubangijin mu sadda na koro al'umma suka shige cikin wannan da'ira ta hizbur rahim wata alamu sai ka gano halifin halki yanzu duk halitta Allah akwai ahana alaihim mai tausan mutane minni ina akwai mai tausan mutane kamata ni shi Ibrahim madaddare har abada wal ba'id wanda an nesa da gidana kama da na kama wanda a kusa da ni ne ni ba ni da na nesa ba ni da na kusa kowa kusa da ni yake wa ma fi ka min ma fi ka yabdu mufassahan wa sahih hadithi lisamiri musafina lahu ar-rasu minni wal muhayya wa kalkali wa batni wa rijli wal fuadu wa ma huna wa salifati aw kahili thumma janibi فكلي لخير الخلق بل هل مداهنا ولهلون والأولاد والصاب ثم ما هوى أن ملي ملكا وما كان دادنا تسترت عن دهري بطاه محمد ومن كان للمختار من فك آمنا فما عرف الأيام ربي وما درت سماتي مساكنت أحمدا قاطنا وأحمد سر الذات والذات سرها تساوى على إدراكه الجلد واهنا بكنزية أو كنت قبل تعارف تحرك من ذا السر ما كان ساكنا بذاك بدا التشتيت من نحو سره وولقت من ذاك الزمان إلى هنا على باطن الأسرار أذكى صلاته مع الآل أو من كان للبدر كائنها wannan harafi yana daga harufan da Shehu Lamin dan Shehu Ibrahim ke so duk inda ya zauna za ka jana hadani ila hubbilamini ila huna kada wasalanil maulal baraya ila huna to akwai abubuwa ciki ne ne shi yasa shehu radiyallahu anhu yace wal ummatu al umma annabi kastifihim abunda nake so an asuka duk in gana kora al umma ila hadratil barrir rahim zuwa halar Allah albarru mai alkhairi arrahimu mai jin kai ilahina ubangijinmu kaga hadratul barrir rahim barrir rahim ba karami abu ne barrir rahim kaga ibrahim ibrahim zuwa hadar shi ibrahim ibra barra wahama to hadar shi ibrahim ko kuma ka ce hadar hizbur rahim da lamina ni dai abin da nake so an asuqahum ila hadrati barra wahama hadar shi ibrahim barra wahama ibrahim hadratil barri arrahim bawa mai bin Allah kuma wanda ya fi kowa tausan halitta saboda shi ne gausun zamani ilahina ko kuma in jefa su a hadara ta Ibrahim talabi ta Sheikh Ibrahim su samu arzikin zama almajiraina shehu ya ce za ka gano wani wata alamu za ka gano halfil halki a halitta akwai ahana alaihim mai tausan mutane minni irina babu wal ba'idu kamalana shehu ya ce wa ma fika duk abin da ke cikinka na sifofi ya budu mufassahan yana bayyana yin bayani min ma fika daga abin da ke cikinka wa ma fika duk abin da ke cikinka na sifofi ya rasulullahi yabdu yana bayyana mufassahan a bayyane min ma fika yana bayanin abin da ke cikinka wa taha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi shine abokin firata musafina shine mai fira da ni lissamiri sadda nake zaune da abokin fira ta in na zauna da abokin fira to ba da shi nake hira ba da manzon Allah nake fira ar-ra'su minni kaina lahu ya zama na manzon Allah yanzu kaina kan manzon Allah ne wal muhayya huskata lahu ta manzon Allah ce wa kalkali kirjina ya zama na manzon Allah wa batni cikina ba cikin Ibrahim bane cikin manzon Allah ne waridili kafata ta annabi ce wal fu'adu zuciyata wa ma huna da sauran jikina gaba ɗaya na annabi ne baka gane ba wa salifati fata wuyana ta manzon Allah ce au kahili kafaɗata ta manzon Allah ce sun majanibi gehe na na dama da gehen hagu na manzon Allah ne fa kulli kai kulliyata dai li khairil khalqi ta manzon Allah ce balaha almudahina fita batun wanda ke koya munafunci bai yarda da ni ba yana ganin ni daban annabi daban na ce mai walim la wa aini yawma ainu muhammadin sarasiruhu fi haikali wa ruwa'i bai gane ba bai yarda ba a wani waje ni ce falau sawwaruni fil haqiqati lam yarau cewa shakhsi mahbubin bihi la tamatta'u in an samu gwani iya hoto in yamman hoto zai gaba ni bane manzon Allah ne to tunda kai baka gano ba to kare sa annabi na da kai to kai na da annabi ne fuska ta annabi ce ka wada ta ta annabi ce kulli da khairul khalqi wallahi al mudahina bi sabatun wanda ke koyi iyayya wal ahluna iyalaina duk na manzon Allah ne na ba annabi su wal auladu iyana na manzon Allah ne wa sahabu duk sahabbaina almajiraina na annabi ne thumma ma hawa an muli mulkan duk abinda hannuna ta taro tana mallaka shi to na annabi ne wa ma kana dajina abin da yake ya zama daga cikin dabbobin gida irin tumaki da awaki da shanu da raƙun manawa duk na annabi ne duk na ba annabi komi sai ni ban da komi sai annabi dan haka tasattartu na koya kaina an da hari gabarin zamani na bi tsaha muhammadin sai na shige cikin manzon Allah shi manzon Allah ya hi duniya yawa manzon Allah ya hi lahira yawa manzon Allah ya hi komi yawa to shi ta haru juzu'i ne daga annabi kamar ɗan ƙwai ne to sai zai hita daga wanga ƙwannan rayuwar duniya daga wanga sai ni shige cikin annabi muhammadu shi ma daharu yana yana yana da bukata ga annabi muhammadu to da haka ta sattartu na ɓoye an da hari ga barin zamani na da yan zamani na to kana ina a lokacin sai ce ni na fita daga wannan daharu bi tsaha muhammadu na shige cikin muhammadiyya manzo Allah wa man kana lil muhtari duk wanda ya bar daharu ya koma wajen Muhammadu man fakka amina ba zai gushe yana amintacce ba kullum yana cikin amincin Allah al ayyam kwanukan rayuwar duniya fama arafa rabbi ba su san inda gidana yake ba saboda ban cikin su wa madarat kwanukan duniya ba su san su ma ci sunana ba ko da an ce Ibrahim Abdullahi in yasu ba shine sunan ba mudu sakantu Ahmad tun da na fara zama da manzon Allah ƙafina na zama ina zaune wuri guda da shi to kwanuka na rayuwa ba su san gidana ba zamani bai san sunana ba nan yana magana wasu baitota ne da wani arifi yayi wanda shi wuce ya kawo a jawahirul ma'ani inda yake cewa tasattartu an da hari bizilli janabihi fasirtu arada hari walaysa yarani falau tas'alul ayyama masmiya madarat wa aina makani ma araf na makani wani arifi ne kafin bayyana shehu tijani mai ɗariƙa yake ya ce ta sattarsu an da hari na ɓoye an da hari ga barin zamani na wanga zamanin da kuka rayuwa ciki to ni na kauce ma wanga zamanin na shi ƙarfi ne dan ya dawo kamar ƴan loma cikin hannuna na ɓoye kaina an da hari ga barin zamani na ta sattarsu an da hari bizilli janabi ina cikin inuwa ce kuma ban tare da shi fasirtu arada hari yanzu ina kallon zamani na ga yanan gaba na kurukuru wala ya tsayara ni shi ko zamani bai da idan da zai gani farautas alul ayyamu duk kwanukan duniya in ka tambaye su masniya ni a sunana madarat kwanuka ba su san sunana ba wa aina makani to wani gari nake wata ƙasa nake ina aka gani na ina aka samu ni ma arafna makani ba su san inda nake ba kaga baitota ne na ma'arifa shehu yayi abun nan din su ya yi tadbiki da su a wannan waje tasattartu an dahari bi zilli janabihi fasirtu ara dahari wala yasirani falau tasalul ayyama masmiya ma darat wa aina makani ma arafna makani to shi Ibrahim yana bisa wannan makami duk wanda a gaucin zamani shi ma tasattara an dahari ya boye gabarin zamani ne to shi kaga cewa bi zilli janabihi na boye a inuwar zamani shi ya ce wanga bai kai ba shi cikin inuwar zamani yake ni ko cikin inuwar manzon Allah ne shehu yana gaba da shi da haka ni ta sattantu na ɓoye an da hari ga barin zamani amma ho ba bi zilli janabi shi ba dan shi da haru bai da zillu janabin din da zai iya ɗauka ta ni in kana bi ta bi da Muhammad ina ta cikin Muhammadiyya to da haka wa man kana lil muhtar wanda ya zama wajen annabi ba wajen zamani ba man fakka amina ba zai gushe mai aminci ba shi wancan ta sattartu an da hari bizilli janabi cikin inuwar zamani yake kullum yanar da zamani ya halaka shi ma ya halaka to ni ko wa man kana lil muhtari man fakka amina ina wajen manzon Allah da haka kullum cikin aminci yake al ayyam kwanukan nan na duniya ba ma arafa rafi ba su san gidana ba wa ma da rasumatiya ba su san sunana ba mudu sakantu Ahmadu tun sanda na zauna da annabi wuri guda tsina ina mai makwabtaka da shi ba wanda ya sani to nan da yawa cikin wasu sun taimaka dinar kaulaha sun san gidan shi Ibrahim sun san ɗakin shi Ibrahim sun ga gadon ƙare da shi Ibrahim da kujerar da yaka zama to kai ma ka sani balle zamani eh to abin da yake nufi da hari ɗan zamani na ba wai wanga zamanin ba da ka da an ce daharu masu zama masu rayuwa a zamani da yake ta sattattu an dahari ai an ahali dahari sun yan zamani na su an ba su gano gidana ba ba su gano sunana ba abinda yake nufi gausi wanda yake khalifa Allah wal ardu jami'an qabdatu was samawati matsawiyatun bi yamini duk wanda a gausin zamani wal ardu jami'an qabbatu ita duniyar da muke rayuwa qabbatu ya mace ta cikin hannun shi na dama ya damke ta wal ardu jami'an qabbatu was samawat sammai matsawiyatun bi min ya nade su cikin hannun shi na dama ita al ardu waga kasar jami'an qabbatu ya mace ta da hannun hagu was samawat sammai guda bakwai matsawiyatun bi min ya nade su da hannun dama nan ya rike sammai nan ya rike kasai to gidanai da annan cikin ƙasa to shi yanzu da yan mata ita ƙasa yan mata samman da hannu hannuwa kawai da kai ne da wuya ne da jiki ne da kafafu ne to su ina a gidansu ina a gidansu to kaga lallai yan zamani da shi zamanin ba su gano gidan shehu dan bai da gida shi yana cikin al'adu da'in wannan sunan nashi na asma'ul aliyati ne duk wanda a gautin zamani ya san sunan kowa na asma'ul aliya kuma da shi ne yake tasarrufi da shi yake tasarrufi za a gaya mai sunan kowa amma shi nashi ba a gaya ma kowa Allah ɗaya san nashi shi gausi shi ɗaya ke bantu da sanin sunan shi na asma'ul aliya to don haka ba wai shi ba duk halitta Allah gaba ɗaya ba wanda ya san sunan shi na asma'ul aliya Allah ɗaya ya sani kuma ya sanar da shi shi gausi to shine shehu ya ce kwanuka na rayuwa ba su san gidana ba kuma ba su san sunana ba tunda na zauna wajen manzon Allah wa Ahmadu manzon Allah da nake wuri ne sirru zati shine sirrin zatin Allah wa zatu zatin Allah sirruha manzon Allah shine sirrinta dan haka aljaldu mai karfi cikin ma'arifa tasawa wayena yayi daidai da mai rauni ala idrakihi wajen son sai ya gano haƙiƙa muhammadiyya ko ya gano wai gidana ko ya gano sunana da mai ƙarfin ma'arifa da mai raunin ma'arifa ba mai iya gano mawqif ina a ma'arifa da mawqif ina a cikin haƙiƙa muhammadiyya to tunda baka iya gano baka da hankali na ce ma ba a san gidana ba ba san sunana ba kuma ka tsaya jaye jaye to au kuntu au kuntu ni dinnan Ibrahim Yunus au kuntu na zamo bikan ziyatin tun lokacin da Allah ke cewa kuntu kanzan lam uraf fa habtu an urafa fa khalaqtu khalqan min nuri fa bi arafuni kuntu ni din nan au kuntu ko kace ni ba magana wai sakantu Ahmad tsaye ba ba wai in zauna da Annabi katsi na wuri guda ba au kuntu ko ko na zamo akwai ni bikan ziyatin tun lokacin da Allah na cikin kan ziyatin zati saboda duk abin da Allah zai samar Allah bai da ɗazu Allah bai da yanzu Allah bai da anjima duk halittar da Allah zai yi hammuna haka ya abin da za a yi nan gaba akwai abin da Allah bai san da shi ba to akwai abin da babu shi shi Ibrahim ka so ka sani ba yana ne shi kadimi ne yadda Allah yake kadimi ba a'a Allah kadimi ne shi kuma abdu hadisi ne farare ne to amma ko da yake hadisi ba halittai ba ba a samar da shi ba to fi ilmin lahil kadimi duk abin da za a samu shi Allah ya san abu kaza in lokaci yayi za a samar da shi wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunzilu illa bi qadrin ma'lum to dan haka da shi wannan abdu din da sammai da kasai da aljanna da wuta da al'arshi da kursi da duniya da lahira duk Allah ya san su da su cikin ilmin lahil kadim to kenan tunda Allah ya san da su to akwai su kenan dan da babu su baiwa kuma Allah ya san su illa lokacin bayyana su ne bayyi ba ka fahimta don haka karatu ne mai saukin gano sai mutum ya wahalar da kanshi au kuntu na zamo bi kan ziyatin a lokacin kan ziyatin zati qabla ta'arufin kafin ta bayyana da kanka a cikin hakika muhammadiya yace kuntu kanzan lam uqraf fa ahabbtu an uqrafa na so a sani fa khalaqtu khalqan min nuri fa bi arafuni halaktu halkan min nuri fa bi arafuni to menene kuntu kuntu wannan kuntiyatu zati din ita ce wadda ma'iyatu zati da mahiyatu zati suke ciki ba asma'u ba sifatu kuntu kenan kuntiyatu zati kenan nan ba mai iya matsuwa kanzan sai ce lam uraf ba wanda zai sani lam uraf to duk malaman zahiri da malaman shari'a duk suna bakin lam uraf duk sanda aka koro bayani sai ce Allah laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ba abin da ya kama da Allah kuma suna da hujja dan Allah ce lam uraf sai an ka basu bakin wannan gamban an basu waje to su ko arifai sai suka bi fa ahababu ta hanyar mahabba mahabbatu zati da mahabbatu abdu zati sai suka bi wannan ashe akwai wata kofa ta karkashin kasa sai suka bi fa ahabbtu ashe da Allah ce lam uraba a sani na ashe ya ƙara wata magana ce fa ahabbtu naji ina son an urafa a sani fa khalaqtu khalqan min nuri yau nayi wata halitta daga haske na haƙiƙa muhammadiya fa bi arafuni da ita za a sani wai fa bi muhammadiyan arafuni da wannan haƙiƙa muhammadiya kowa zai sani dan fa bi din nan fa 80 ba biyu ya goma in ka haɗa cikin da biyu ka ga fabe muhammadu muhammadu min guda biyu arba'in arba'in ka samu tamanin hasa ɗaya takwas tamanin da takwas dal hudu da su inda biyu fabi fabi muhammadu arafu to da haka duk amawa da malaman zahiri da malaman shari'a ka ban faɗa da su shi Allah shi ya turma su cikin rami da ya ce kuntu kanzan sai ce lam uraf duk malaman mazhabobi nan mafi yawa bakin lam'uraf suka tsaya su ko malaman sufaye da malaman ma'arifa da ahlul haqqi da ahlul haqiqatil auliya sai suka bi kofa fa ahabbtu to da ka bi mahabba din nan kulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to in yuhibbukum Allah Allah na son ku fa ahabbtu al urafa sai ya sa ku san shi fakalaktu halkan min nuri fa bi arafuni misalin malaman zahiri da malaman ma'arifa kamar masarauta mai ƙarfin mulki irin masarautar Kano dogaranta wanda aka aje bakin gate na ƙarshe kullum in za su ga mai martaba za su gan shi da babbar riga ta yi da alkibba ta yi da kulan shi da gilashin shi ta ce takawa ka ta takawa lafiya takawa lafiya haka sun ka saba gani ne in shekara arba'in za su yi bakin gate za su ce lam'ora lam'ora ba yadda za a ga sarki da yar shara za a ci abinci da shi to amma wanda yake fa a hababtu an orafa shi ya wuce dogarai shi cikin ɗayan gida ne su ka sabi ɗan abinci yana can ƙurya gida da mai martaba sai mai martaba ya cire hulla ya cire rawani ya cire babbar riga daga shi sai yar shara AC na bugu ne har yana hangen taiban mai martaba ka fahimta sai a zubo kaji a zubo abinci da ruwa to abun nan da yake kallo na jikin mai martaba da kwanda ta yana jin daɗi da saje ne da kai ne ashe ɗan sauƙa sauƙa gare to buhari don ba a don uba ne ya isa ga wannan abin da ya gani to abin da ya kamata in ya fito shi wanda yake min ahalil khususiyatul kubra kai ya dai hirar sadda suka cin abinci da mai martaba in suka ci ai mai martaba ko moci bai shaci lalle bai moci ai kullum in ka gane kama hadari ya taso ce kama hadari ya taso kai ai ba wani mahalukin da ka iya ganin kwada ka ce ba mai iyawa ni ba taba gani ne ba rawani ba hulla ba sai ai ba taba gani ne ba rawani ba hulla ba ka fahimta wai ka ci ƙarya wani to ya taba ganin mai martaba wai daga shi sai ishara Allah ya tsare Allah ya sauwace mai martaba bai taba sa ishara ba sai ka ce Allah ya tsare mai martaba mai martaba bai taba sa ishara ba saboda bakin mokin ɗin shi kenan bakin matsayin shi kenan tsawon tun gaba ba ne da kaka ne bakin get an gaba su suna ganin ya ke ta dodori dodin mai martaba ya hito ha da ya tashi a cikin cikin kai ko wanga ashe kai abokin ɗan autan mai martaba ne yau da gobe ana jaraba ka an amince da kai daga kawo lemu da kawo tsohon wuta har kana iya faɗawa saman dani tebur a ci da kai kaga sadda kallon ikon Allah mai martaba sarkin Kano yau shine ba babbar riga Allah sarki yau ba hulla yau ba rawani kai ji banda ce ji hannuwa ne Allah sai kuma in ma ka isa yana iya jawo kama ya aza hannu ya ce kai zo a kai ka zai to in ka zo da ka gaya ma fadawa yau mai martaba ya rungume ne aza hannu ne ƙarya ka kai ƙarya ka kai ɗan talaka ƙarya ka kai saboda su bakin hankalin su kenan to don haka ga ƙa'idan ma'arifa ga wanda ya shiga ƙwarya gida abubuwan da ya gani na asrarun rububiya haramun ne ya zo cikin amawa ya yi magana da su saboda su suna da hujja kuntu kaza lam urab nan ma an kace su tsaya su tsaya nan su yi ta gadi su yi ta takawa kalahiya takawa kala na haka su ko wanga ta hanyar mahabba ne ba hababtu sai an ka kai su gidan an urafa ana ganewa ashe shi wanga an ce lam urfa wanga an ce an urfa ana sani na wace ba sani na kamar mai wata ba ce wa yace ba a ci abinci da ni har ta kewa ana yi da ni ka ban labari in baka labari to da haka mun gode ma Allah da samun da'iratul ihsan masu maqamul islam da masu maqamul iman ba za su iya riskan maqamul ihsani ba saboda shari'a ita ke muwazati da islam tariqa tana muwazati da iman haƙiƙa ita ce muwazati da da'iratul ihsan to shine shi radiyallahu ta'ala anhu yace ma kana sakina abunda a koyi ta harraka ya motsa min da sirri na wannan sirri dan koda ma akwai shi aje lokacin bayyana shi ne bayyi ba to da lokacin bayyana shi yayi sai aka yi furuzi din shi sai aka kuzo shi aka hito da shi da haka ana cewa babu shi akwai shi bi saboda wannan buruzu sirri bizar tashtit da wannan tashtiti min nahwi sirrihi daga sirrin Allah ko ko bizaka da wannan buruzi na tajallin Allah badat tashtit sai aka samu ɗaiɗaituwa ta abubuwa a ce wanga ɗan adam ne wanga aljani ne wanga mala'ika ne wanga sama wanga ƙasa wannan rauhani wannan mala'ika nan al'arshi nan kursi nan aljanna nan wuta duk a badar tashdid an da rarraba amma da dunkula ke to yanzu bai zaka saboda wannan buruzi buruzu tajallin zati awwalu abidin wa wasitatul ahwali fil basti wal qabdi to wasitatul ahwali fil basti wal qabdi shine yake cewa bai zaka da wannan buruzi ne badar tashdid sai aka samu bambanta komi da komi komi ya fita ala hidatihi min nahwi sirri amma abin duk ya fito daga sirrin hakika muhammadiyya to tunda daga gidanmu abin ya fito hakika muhammadiyya musa kanto ahmad kadina wuri guda muke da shi to ni ko sai na samu wani matsayi wa ullikitu sai an karata yoni min zakar zamani daga wancan zamani ila hona zuwa nan to nan karatun da muka yi cewa hadani ila hubbil amini ilahuna kad awsalani lil maulal baraya ilahuna kad awsalani lil maulal baraya Allah ya kawo ilahuna nan to daga ina aka fito da shi daga ina aka fito da shi in kace kharajtu min al masjid ila al madrasati amma in kace usiltu ila al madrasati an kawo ne makaranta to da an ka kawo ka makaranta daga ina an ka kawo ka makaranta ya kamata kai ma jama'a bayani kharajtu min ad-dari ila al-masjid na fito daga gidana ila al-masjid zuwa masallaci misali ko to nan shehu shehu yace hadani ila hubbil amini ila huna to ila huna sai ya shahi ai bayanin ta ina an ka fito da shehu kawai sai ya sauri sai ya shahi min sai ce ila huna kada wasalani lam walal bara ila huna an kawo ni huna nan to kamar mun ce to shehu can hada zu ba ka yi bayanin daga inda an ka ɗauko ka ba sai ce akwai hakuri afuwan afuwan ai ilahuna din ne ya ɗauke komi sai na kasa in gaya muku daga inda an ka fito da ni ilahuna zuwa nan to shine nan sai ta daruki sai ce bikan ziyatin bikan ziyatin kana son ka ji min min aina kharajtu ilahuna to ni au kuntu kharajtu min kan ziyatin qabla ta'arrufi wa qabla ta'arufi wa ausalani Allah ilahuna to kaga min ita hito shine yace to be zaka wanga aikin da kaga an yi batat tashki shi ya kawo daidaituwa min nahwi sirri amma daga sirrin daga sirrin manzon Allah to min zaka zamani ga min inda kuka bi datan farkon baiti ga tana hankawa wa ulikto ani ne an ka hado min zaka zamani daga wancan zamani na kan ziyatu zati sai aka zo da ni ilahuna zuwa nan cikin ku don in zama abdul zati in zama mazharul asma'i was sifat ka gane bayani na baka gane ba ko to kan ma Allah saka gane azka salatihi mafi tsarkin salatin Allah ala ya tabbata ga batinin asrari batinin asirran Allah shine manzon Allah ma'al ali a hada da iyalin gidan shi aw man kana a hada da shine wannan aw bi ma'ana wa man kana ka'inan lilbatri da wanda yake ya zama tare da wata shine manzon Allah wane ne zama tare da manzon Allah matan shi da sahabban shi da al'ummar shi alhamdulillah wannan karatun akwai rigima shi